من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها السادات الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن الولد رزق وفضل من رب رحيم وهبة يخص بها الله من يشاء من عباده إن ربي غني كريم وبيده العطايا والتقسيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير عباد الله إن نعمة الولد والإنجاب نعمة يفتقر إليها كل لبيب ويسعى لتحصيلها كل محروم وقل ما يعترف بالخير ذووه بل حرم البعض ورزق الآخرون ليتبين فضل العطاء ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء ولم يزل نبي الله زكريا راجيا ولا فتر قائما ولا أيس داعيا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذلك مع ما به من وحن وشيخوخة قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب هب لي من الصالحين وذلك بعد الإياس والكبر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون فالله يعطي بعد الإياس ويمنع على الرغبة والرجاء وكل ذلك من فضله وحكمته البالغة تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد وقد جعل الله نعمة الولد هبة فقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فما كان هبة استحسن له الثواب وجعل الله تعالى نعمة الولد بشرى قال تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال عز وجل وبشروه بغلام عليم وقال الحق تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن رحمته سبحانه جعلها منة على الأنبياء والرسل قائلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فكانت ذكرا في القرآن مدى الحياة ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه لما قدمته أمه إليه يخدمه فأثابها بقوله اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق أولادا سبعة وحث أمته على ذلك قائلا تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة عباد الله إن فوائد الإنجاب تستثمر في الدنيا والآخرة وأما في الدنيا فلا يخفى على عقل مال الأولاد من دور في مشاركتهم لسعادة الأبوين من إعانتهم في الأعمال المنزلية والخارجية معه تكريمهم في الشعب والمجتمع على قدر منازلهم ومنافعهم ثالثا تحمل الأذى وسوء التعامل رابعا العقوف على الضعيف منهم والصبر على التمريض خامسا الحصول على الرزق وسهولة العيش قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم وقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم سادسا إنهم قرة أعين وراحة صدر وريحانة الأرواح وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا سابعا مشاركتهم في الممتلكات عند الحاجة قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وكما لهم دور في الدنيا وكذلك جعلهم الله للأبوين ذخرا وثوابا ولؤلؤا منصورا في الجنة المأوى قال جل في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أيها الناس إن من ثمرة الولد يوم القيامة مشاركة الأبوين معه في الصالحات والحصول على الثواب والدرجات سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدها لم يبلغ الحنس ألهذا حج قال نعم ولك أجر ثانيا لا خلاف بين أهل العلم أن الولد لأبويه صدقة جارية تبلغهما دعوته بعد موتهما وينالهما من بره وصدقته ومن رزق أولادا صالحين فكأنما أراد الله ألا ينقطع عمله ثالثا من مات له ولد ولم يبلغ الحنس فاحتسبه كان له سترا من النار قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لأن الولد لم يبلغ الحنس فضل رحمته إياهم أخرجه النسائي وأصلحه في الصحيحين رابعا إن الأولاد الصغار يأخذ أبويهم إلى الجنة من غير حساب جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميد الجنة يتلقى أحدهم أبويه ويأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة رواه مسلم خامسا إن لحفظتهم مع أبويهم مقامات تكريم مقامات تكريم وتشريف قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن أخرجه الحاكم واحرصوا عباد الله على اغتنام هذه الفرص التي لا تشترى بثمن ولا تنال بكد بل هبة من الله يهبها من يشاء من عباده فمن رزق منهم بشيء فليتق الله فيهم فإن تربية الولد لا تدرك بسهولة وإلا صاروا له فتنة يشغل بهم عن الرحم وإن أراد الخير منعوه أو كانوا له عدوا إن أصاب من الخير طلبوه ولا يزالون معه أعداء حتى يتمنوا له الموت ويرجو عليه زوال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin bayi sarkakakken sarki buwayi ga gare misali wanda ya mana dukkan baiwa da ni'ima ya ku ‘yan uwa masu albarka masu karamci mu ji tsoron Allah da ni da ku mabuwayi maɗaukaki ku sani cewa ɗa arziki ne, kuma falala ce daga Ubangijin halittu, kuma kyauta ce da Allah yake keɓe wadda ya ga dama daga cikin bayansa. Lalle Ubangiji na mawadaci ne mai karamci. Kyaututtuka da rabon arziki yana hannun Allah tsarkakakken sarki, yana ba wadda ya ga dama ‘ya'ya mata, kamar yadda ya bawa annabi Lot hakan nan yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza zalla kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Ibrahim sannan Allah in ya ga dama yana cakuɗawa mutum maza da mata kamar yadda ya girmama annabi Adamu da annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ba su ‘ya'ya mata da kuma ‘ya'ya maza. Kuma Allah in ya ga dama yana sanya wadda ya ga dama bakarara wato juya wanda baya haifuwa kamar yadda Allah ya jarrabi annabi Yahaya da annabi Isa alaihi masallatu wassalam. Ya ku bayin Allah, lallai ni'ima ta haifuwar ɗa ko namiji ko mace. samar da haihuwa ni'ima ce da dukkan wani mai hankali yake da burin ta yake da bukatarta kuma dukkan wanda bai samu ba yake faɗi tashi wajen neman yadda za a yi samu ta hanyar magani ta hanyar neme-neme wasu har su faɗa neman haram a ƙoƙarinsu da fafutukarsu na neman su samu ɗa kaɗan ne daga cikin wanda yake da alheri yake sanin yana tare da alheri Allah maɗaukakin sarki yakan haramta wa wasu amma ya arzuta wasu, amma ba mai ganewa sai wadda ya rasa. Haka ne muke aibatawa bayan mun riga da mun san falalarsu, amma ba a gane alherin abu sai an sai an jarabtu da kishiyarsa. Annabin Allah Zakariya bai gushe ba, yana fata da tsammanin rahamar haifuwa daga wajen Allah. Annabin Allah Zakariya bai kosa da tsayuwa yana addu'a yana roƙon Allah ba wajen neman haifuwa. Annabin Allah Zakariya bai fi da tsammani ba yana addu'a wajen neman haihuwa har yace da Allah maɗaukakin sarki ya Ubangiji na kai mini kyauta ta zuriya daga wajenka, zuriya wacce take mai albarka, ya Allah kai mai jin roƙo ne. Tare da cewa annabi Zakariya ya yi rauni sannan kuma ya tsufa amma yana cewa ya Ubangiji na kar ka bar na rayu ni kaɗai, ya Allah kai ne mafificin magada. ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cewa ya ubangiji na kai mini kyautar ɗa daga cikin salihan bayi sannan kuma yayi wannan addu'an ne bayan ya fidda tsammani zai iya haifuwa bayan girma ya tasan masa yana cewa bayan mala'iku sun masa albishir da samuwar ɗa yace yanzu kwa mini albishir bayan girma ya riga ya kama ni to da me kuke mun albishir ɗin Allah madaukakin sarki yana bayarwa bayan fidda tsammani kuma yakan hana a cikin kwaɗayi da fata duka wannan falala ce da hikima daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ba abin da yake faruwa cikin sarautarsa sai abin da ya ga dama Allah mai tsarki da buwaya ya sanya ni'imar ɗa kyauta Allah ya kira ni'imar haihuwa da kyauta yayin da ya ce yana kyautar ‘ya'ya mata ga wadda ya ga dama, kuma yana kyautar ‘ya'ya maza ga wadda ya ga dama. Kasancewar haihuwa kyauta ce daga Allah, to kyauta kuma ta cancanci tukuici. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci a yi masa tukuici da wannan kyauta da yake yi ta ‘ya'ya ga dukkan wadda aka yi masa arzikin ‘ya'ya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan kyauta wato abar faranta rai sai da ta zamo ni'ima a bar albishir yayin da yake wa annabawansa albishir idan ya musu arzikin ɗa. Allah ta'ala ya ce, sai muka wa annabi Ibrahim albishir da yaro mai haƙuri, sannan ya sake cewa mala'iku suka yi masa albishir da yaro mai ilimi. Allah maɗaukakin sarki sai ya ce, sai muka wa matar annabi Ibrahim albishir da za ta haifi Ishaq, sannan bayan Ishaq ma Yaƙuba yana zuwa a matsayin jika. Wannan duk Allah ya kira shi albishir. da sauran ayoyi da suke magana akan haihuwa ta cancanci a yi wa mai ita albishir. Yana daga cikin rahamar Allah da jin ƙayinsa tsarkakakken sarki da ya sanya haihuwa baiwa, baiwa ta musamman da yi wa annabawansa da manzanni, wadda yake nuna maka a wajen Allah al'amari ne mai daraja da ya zaɓa wa annabawansa da manzanninsa, yayin da yake cewa haƙiƙa gabaninka mun aiki manzanni kuma mun sanya musu mataye da kuma zuriya. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a matsayin aya cikin Alƙur'ani mai girma ana karanta ta alamaril usul ana karanta ta zamani bayan zamani domin ƙara tabbatar da cewa haihuwa baiwa ce har Allah maɗaukacin sarki yana yayata ya arzuta annabawansa da manzanninsa da haifuwa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama annabi Muhammad ya yi addu'a ta fatan alheri ga sahabinsa Anas ɗan Malik yayin da mahaifiyarsa ta kawo shi ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don yi masa hidima. Ta kawo shi ga ma'aiki ya masa hidima ta ce ya ma'aikin Allah ga yaro na ka maka ya yi maka hidima annabi ya ji daɗin wannan alheri sai masa addu'a ya ce ya Allah ka sanya Anas ya zama mai kuɗi kuma ka sanya shi mai ‘ya'ya, ka yawaita kuɗinsa, ka yawaita ‘ya'yansa, sannan ka sa albarka cikin dukkan abin da ka ba shi. Kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ma an masa arzikin ‘ya'ya har guda bakwai, maza da mata, kuma ya kwaɗaitar da al'ummarsa akan haifan ‘ya'ya, ya ce in za ku yi aure ma, ku auri matayen da kuke ƙaunarsu suke ƙaunarku, sannan matayen da suke da tarihin haifuwa, domin ranar alkiyama zan yi alfaharin yawan jama'a ta dalilinku. Annabawan Allah tare da martabar da Allah ya yi musu, wasu nasu da tsufar da suke tare da ita, da shi kansa annabi sallallahu Alaihi wasallama a bayan girma ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa, ya yi haifuwa ta ƙarshe ya haifi Ibrahim, wanda a daidai wannan lokacin ya ta samma shekara 60 a duniya wannan yana nuna maka cewa haifuwa abin nema ce har a wajen manyan mutane amma abin bakin ciki a wannan zamanin yaro karami dan shekara 30 yana fulani sabon aure dan shekara 28 ko shekara 25 yana ba wa amaryarsa sabon aure yan shekara 18 19 20 bata taba haihuwa ba bata taba daukan ciki ba yana bata kwayoyi tana hadiya saboda kar ta yi ciki kar a haihu wannan masifa da mai taikama. Anabawan Allah sun tsufa sun yi furfura suna roƙon Allah ya musu arziki ta haifuwa. Kai kuma kana kan gajiyarka baka haifu ma ka gani ba, baka san me za ka haifa ba, ita ma karon farko bata taɓa yin ciki ba, amma kana ɗura mata ƙwaya saboda kar ta yi ciki kar ta haifu. Ka san bala'in da kake jawo kanka, ka san masifar da kake ɗauka wa kanka, babu shakka wannan rashin hankali ne. kuma likitoci ba sa ba da shawara sabon aure ta sha maganin fulani ko ta allurar fulani likitoci ba sa ba da shawara yana da hatsari ya ku bayin Allah fa'idoji na haifuwa da amfanin haifuwa ana tsinkarsu duniya da lahira amma anan a duniya duk mai hankali ba zai ɓuya masa ba irin fa'idoji da amfanoni da haifuwa take da shi wajen tallafi da gudumawa da taimakon iyaye don rabautar duniya. Akwai abubuwa da yawa da ku riga kun sani, daga cikinsu akwai taimakawa iyaye cikin ayyukan gida da ayyukan waje. Gyara danga, ɗauko ruwa, siyo itace, kai niƙa da sauran ayyuka ƙanana da manya, ɗauko mun mashin, mayar mun mashin, je ka siyo min kaza kana kwance kana kishin gide ƴaƴa za su yi maka su rage maka ɗawainiya kina kwance kina hutawa ƴaƴa za su yi miki su rage miki ɗawainiya daga ciki akwai karamci a cikin jama'a gwargwadon matsayin ƴaƴanka da amfanin su a cikin jama'a wanda Allah ya masa arzikin ƴaƴa to ya masa alfarma a cikin jama'a saboda idan Allah ya sa kana da ƴaƴa to ƴaƴankan nan abokansu to suna maka kallon uba idan an aura daga wajenka ana ma kallon suriki wanda ƴaƴanka suka amfana yana maka kallon mutumin kirki wanda ya amfana da shi wanda ya amfana da tsatsansa dukkan wanda ɗanka ya taimaka to yana ganin tamkar kai ne ka taimake shi haka ƴaƴanka matukar suna amfani a cikin al'umma suna da matsayi a cikin al'umma to sai ka ka ci albarkacin su idan ƴaƴanka malinta suke yi zaka ci albarkacin malintar ƴaƴanka idan ƴaƴanka kuɗi suke da shi za ka ci albarkacin kuɗin ‘ya'yanka, idan ‘ya'yanka mulki suke da shi, za ka ci albarkacin mulkin ‘ya'yanka, haka za ka ga ana kokuwar taimaka maka sanadin ɗanka, haka za ka ga ana ƙoƙarin a ga an maka, an daɗaɗa maka albarkacin ɗanka, don haka ana cin gajiyar ‘ya'ya ta wannan fiska. Sannan fiska ta uku, ‘ya'ya ne suke iya juran cutarwa da kuma mummunar mu'amala ta iyaye. Wani Allah ya yi shi mai baƙin hali, mai hantara, mai fushi da rashin godiya da zagi da duk wani abin da zaka iya faɗa na mummunan hali ba mai iya zama da kai sai ‘ya'yanka. Ɗanka ne ka daka, ka zaga, ka ƙi godiya, ka kushe, ka ƙi yabo, ka yi fushi, ka yi hancini, ka yi ɗacin rai, ka yi duk abin da za ka yi in ya fita zai dawo domin bai san ko ina ba sai nan a nan ka ajiye shi. Idan Allah ya yi maka ɗa, to duk munin halinka ba za ka rasa wani tare da kai ba, amma idan Allah ya haramta maka ɗa, to halinka shi zai tara maka jama'a, halin mutum jarinsa. idan ba ka da hali, to ba wanda zai iya juran zama da mummunan halinka. Don haka ‘ya'ya su ne kaɗai suke iya juran baƙin halin mutum idan shi mai baƙin hali ne. Sannan na huɗu, dukufa a kan rauninka, da jurewa da haƙuri a kan jinyarka sai ‘ya'yanka. Idan Allah ya maka rauni, ta yadda ba ka iyawa sai an maka, ko rauni na tsufa, ko raunin jinya, sai an kwantar, sai an tayar, sai an baka kunu ka sha, sai an tallafe ka, sai an riƙe ka, sai an kai ka banɗaki, sai an wanke maka kashi a jikinka, sai an wanke maka fitsari, kana tsirara sai an rufe ka, ba mai maka wannan kamar ɗanka. Akwai lokacin da rayuwa za ta kai ga mutum, idan baka da ɗa mai maka wannan tafiya za a yi a baka. Idan Allah haɗa ka da wata jinya, kana wari kana ɗoyi in kowa zai gudu ɗanka ba zai gudu ba. Zai yi haƙuri, ko ya toshe hanci ko kar ya toshe hanci zai zauna tare da kai zai yi haƙuri tare da kai don haka ɗa ba ka da shi cikin makusantanka sai dai in baka inganta shi ba shi ne wadda kaɗai zai iya ɗaukan maka wannan akwai tsufar da za a watse a barka akwai jinyar da za a watse a barka akwai wahalar da za a tafi a barka amma ɗanka ba zai barka ba ‘ya'yanka ba za su barka ba sai yadda ƙarfinsu ya kare sannan akwai kashe dukiya da za a haƙura a barka ba ka da lafiya, ka miƙa hannu can, ka aika takarda can, ka miƙa ƙoƙon bara can, kana nema an gaji da kai. Farasitamol na naira hamsin sai ya gagare ka, amma in kana da ‘ya'ya, idan abin da suke da shi zai ƙare, to sai dai ya ƙare wajen ƙoƙarin nema maka yadda za ka yi, wajen ƙoƙarin nema maka lafiya. Sannan na shida, ɗa farin ciki ne, na ido, sannan ɗa hutun zuciya ne, sannan ɗa wani ƙamshi ne a cikin ran mutum. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin matar Fir'auna, mutum ya kirki ce. Lokacin da aka kawo annabi Musa a cikin akwati yana jariri, cikin jarrabawar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, aka kawo shi gidan Fir'auna a daidai lokacin da ake kashe jarirai, da aka buɗe akwatu, aka tadda jariri yana shurawa lafiyarsa ƙalau. sai Allah ta'ala ya ƙara wa annabi Musa kyau, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa farin jini. Matar Fir'auna mutuniyar kirki ce, tana ganinsa ta ce, Ƙurratu ainin li walaka. Ta ce, Fir'auna, ya kai sarki, wannan yaro ni da kai duka farin cikinmu ne, la taqtuluhu kar ku kashe shi, asa an yanfa'ana, auna ta walada. shi ɗa, saboda ba su da haifuwa. Ganin jariri sai ta ji farin ciki. Ashe ɗa walwala ce ga iyaye, ɗa amfani ne ga iyaye, ɗa farin ciki ne ga iyaye. Idan ɗa ya zame maka baƙin ciki daga kai ne, idan ɗa ya zame maka damuwa daga kai ne. Asali ɗa farin ciki ne, shi sa Allah ya ba annabawa ya ba manzanni. inda asalin ɗa musiba ce da bai zaɓa wa annabawansa da manzanninsa da bai ba mutanen kirki ba amma ɗa alheri ne amma ɗa alheri ne na bakwai tarayya da ‘ya'ya a cikin mallaka musamman lokacin bukata wani yaro ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya kawo karar babansa ya ce ya ma'aikin Allah ga babana nan zai kwace mini dukiyata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce anta wa maluka li abika to ai da kai din da abin da ka mallaka din din na babanka ne wai kai da kaya in ji bahaushe mallakar wuya malaman fiqh suka ce ba yadda za a yi kana da shi mahaifinka yana da bukata kuma ya rayu a cikin a cikin bukata kana da shi ba tare da ka fada cikin musiba ba ba tare da ka aikata haramun ba kana da shi mahaifiyarka tana bukata ka rayu a cikin walwala mahaifiyarka ta rayu a cikin kunci da bukata ba tare da ka fada cikin haramun ba ba tare da ka fada cikin musiba ba ba yadda za a yi kana da shi iyayenka zama ba su da shi haka yake a tsarin musulunci in dai kana da shi suna da shi in ko ba su da shi suna fama to kai ma faɗi tashi kake haka tsarin yake matukar ka samu sun samu saboda kayanka in ka samu suna da bukata tamkar kayansu tamkar kayansu kamar yadda ‘ya'ya suke da rawar da suke takawa a iyayensu a nan gidan duniya haka fa Allah ya sanya su a gobe kiyama wato wata ajiya wani tanadi ga iyayensu, Allah ya sanya su wani lu'ulu'u a cikin aljanna ga iyayensu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa waɗanda suka yi imani, zuriyarsu suka bi bayansu da imani, zuriyarsu suka koyi da su a cikin imani, Allah ya ce za mu haɗa su da zuriyarsu, ba kuma za mu rage wa kowa wani abu na aikinsa ba. Allah ce za mu haɗa su da zuriyarsu mana a gidan aljanna. Haka dukkan wanda yake mai imani, zuriyarsa tana da imani, to Allah zai tattara shi da zuriyarsa ba tare da an yi la'akari da cewa wannan matsayinsa bai kai a kai shi wancan wajen ba. Haka za a haɗa wannan familin a cikin daraja ɗaya, ko da ku albarkacin wani guda ɗaya ne wanda ya kai su zuwa ga wannan darajar. Ya ku al'umma masu karamci, lallai amfanin ‘ya'ya ranar alƙiyama yana da yawa, daga ciki akwai tarayya da ‘ya'ya, iyaye suna tarayya da ‘ya'yayensu a cikin ayyukan alheri da kuma ayyuka na lada da matakan girma a wajen Allah. Wata mata ta tambayi annabi sallallahu Alaihi wasallama aikin hajji, ta ɗaga yaronta yaro bai balaga ba, ta ce, Ya ma'aikin Allah shin wannan yaron yana da hajji, ina aikin hajji da shi a hannuna, shin yana da haji annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwarai yana da haji ke kuma kina da lada yana da haji ke kuma kina da lada malaman fiqh suka ce wannan yana nuna cewa ko da yaro karami ne yayi aikin alheri kamar sallah ko azumi yayi wani aiki na alheri kamar karatun alqur'ani yayi sujada wa Allah madaukakin sarki to iyayensa suna da lada a sakamakon sun haife shi kuma ya gaji wannan abun daga gare su sun tarbiyyantar da shi wannan abun ba zai yi wani abu na ibada na bautar Allah da za a rubuta masa lada ba face iyayensa ma za a rubuta musu nasu lada za a rubuta musu nasu lada na ibadar da ɗansu ya yi ba ya yi don su ba ne ba ya sadaukar da ladan gare su ba ne ya yi ne don shi ma neman rahamar ubangijinsa amma Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladansa cikakke na wannan aikin, sannan zai ba iyayensa sakamako na lada su ma ɗansu ya yi sallah, ɗansu ya yi karatun Ƙur'ani, ɗansu ya yi azumi, ɗansu ya yi sadaka, ɗansu ya aikata alheri. Na biyu, babu saɓani tsakanin malamai cewa ɗa, ɗa, ka bar ɗa salihi a ban ƙasa, to sadaka ce jariya ka bari. Addu'arsa da ayyukansa na ɗa'a da sadakarsa suna gudana a gare ka ko da bayan mutuwarka. Sai ya zama dukkan wanda aka masa arzikin salihan ‘ya'ya, to kamar Allah bai ga damar aikinsa ya yanke bayan mutuwarsa ba. ‘Ya'yanka ba za su gushe ba suna maka addu'a, kana amfana da addu'arsu. Ba za su gushe ba suna ayyukan alheri, kana amfana da ayyukan alherinsu. Da za su yi sadaka jariya babu saɓani tsakanin malamai, in sun maka waƙafi, in sun maka sadaka, wannan ladan sadakar zai iso ka, tamkar kai ne kai wa kanka, domin abin da ka bari ɗanka tamkar aikinka ne. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ce ɗanka tamkar aikinka ne. Sannan na uku, dukkan wanda ɗansa ya mutu a halin bai balaga ba, ya yi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah, to wannan ɗa zai zame masa sutura da hijabi daga gidan wuta. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba wasu musulmai guda biyu uwa da uba da ƴaƴa uku da za su mutu musu wadda ba su balaga ba face Allah madaukakin sarki ya sanya su a gidan aljanna da falalarsa da jin kayinsa gare su sannan haka na hudu yara ƙanana ranar alkiyama Allah zai ba su dama za su kama hannun iyayensu zuwa ga aljanna ba tare da hisabi ko lissafi ba ya zo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yara ƙanana ƴaƴan musulmai sakalan aljanna kenan yace su ne sakalan aljanna ƴan rikicin aljanna ɗayansu zai ci karo da iyayensa uwarsa da ubansa sai ya kama cunan rigarsa kamar yadda na kama cunan rigar ka din nan annabi sallama ya ce da Abu Hurairah kamar yadda na cikune ka yanzu nan haka za su cikuni tufafin iyayensu suna jan su zuwa ga aljanna Allah madaukakin sarki haka zai bar su yaron nan ba zai gushe ba har sai ya shigar da iyayensa gidan aljanna Allah yana gani ya ba shi wannan damar ba zancen zo a yi lissafi duk wanda ɗansa ya tatime shi ya ce sai sun tafi to ba zancen a zo a yi lissafi haka Allah zai bar shi kamar yadda a nan gidan duniya yaro zai ɗauki abin wasa a ƙwace ya fashe da kuka a mayar masa ko ya ɗauki kayanka ka ce za ka karɓa ya fashe da kuka ka ce a bar masa irin rikicin na yara haka yaro zai yi wa Allah ranar alkiyama kan iyayensa kuma Allah ya ce ku bar shi ya je Allah ya kiyaye hanya. haka Allah subhanahu wata'ala zai yi wa yaro wannan tagomashi ranar alkiyama ya ja iyayensa ya kai su gidan aljanna ba tare da an buga lissafi ba ubangiji Allah kai mana wannan gata duk wanda ya samu wannan gata yayi rabu ana ta rikici danka ya ja ka kuntu cike na magana ta kare dama yan gata ne tunda Allah ya karbi rayuwarsu suna nan a hannun annabin Allah Ibrahim inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu tarbiyya annabin Allah Ibrahim shine yake kula da su duk ɗan da ya mutu kafin ya balaga na 'ya'yan musulmi yana nan tare da annabi Ibrahim don haka 'yan gata ne da ijma'in malaman musulunci 'yan aljanna ne don haka maganar da ake shine za a ba su dama su fito su nemi iyayensu za a ba su dama su fito su nemi iyayensu su cikune su su kai su zuwa aljanna Allah kai mana wannan arziki sannan 'ya'ya mahaddata daga cikinsu sukan ɗaukaki iyayensu ranar alkiyama zuwa ga waɗansu makamai na girmamawa da sharrafawa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, wanda ya karanta alkur'ani ya yi aiki da shi ranar alkiyama za a sanya wa iyayensa kambe crown na sarauta na mulki haskensa tamkar hasken rana sannan za a sanya wa iyayensa tufafi set set na tufafi wadda duniya ba za ta iya biyan kuɗinsu ba. su da kansu za su ce ya ubangiji wannan tufafin fa na menene sai a ce bi akhdhi waladikumul waladikum alquran saboda ɗanku ya hadace alqur'ani akai muku wannan alfarma sakamakon ɗanku da kuka haifa ya haddace alqur'ani kuka samu wannan alfarma an sa muku kambe crown na mulki an sa muku tufafi don an tara kayan duniyan nan gaba ɗaya da duk arzikin duniyan nan ba zai sayi wannan kala kala ɗayan ba set an sa muku shi albarkacin ɗanku ya haddace alkur'ani malaman fiqh suka ce kuma koda ku jahilai ne kuma koda ku jahilai ne ya ku ƴan uwa irin wannan batu ba mai karewa bane ku kwadaitu wajen ribata ribatar waɗannan damammaki waɗanda ba a sayen su da kuɗi kuma ba a neman su da ƙoƙari kyauta ce daga Allah yana kyauta ga wadda ya ga dama cikin bayinsa, dukkan wadda aka arzuta shi da wani abu na ‘ya'ya, to ya ji tsoron Allah a cikin hakkinsu, domin tarbiyyar ɗa ba a samu da sauƙi, idan kuma ba haka ba, za su zame masa fitina, ya shagalta da su ya rabu da zumunci, ko in ya nufi alheri su hana shi, ko ku su zame masa abokan gaba, idan ya samu ya zama shi suke nema koda ta hanyar bokaye da tsafi ya zama ba za su gushe ba suna gaba da shi suna adawa da shi da su da uwarsu su zame masa maƙiya su taru a kansa suna bin bokaye kansa har sai sun yi burin ya mutu ko ya talauce ko su yi burin a ce ba shi don su samu gurbinsa to wannan shi kuma sharrin rashin kula kenan sharrin rashin kula kenan da rashin addu'a da rashin hattara da rashin mai da hankali. Da haka lokaci ɗaya sun zame wa mutum fitina, ga sunan amma yana hawaye, ga sunan amma yana baƙin ciki, ga sunan amma yana talauci, ga sunan amma asirinsa bai ruhu ba ga sunan amma amma amma ba abin da suka tsina na masu suka hasala masa saboda ya ba sun zama yan kwaya ya ba sun zama mazinata ya ba sun zama yan bibi ya ba sun zama yan sara suka sun je sun fada cikin yan fashi sun sun fada cikin yan kwacen waya sun fada cikin barayin dare sun fada cikin kidnappers sun fada cikin kaza sai a waye gari bakin cikin su shine jinyarsa a rayuwa da ya kwansu zama su ƙurratu ain zama su farin ciki duk wanda ƴaƴansa a duniya ba su share masa hawaye ba kada ya jira su ranar alkiyama ba za su masa amfani ba ba za su masa amfani ba so kar mi kar mi ta zubar ana ciki wa mata suna haifuwa amma suna haifuwar musifa suna haifuwar fitina wallahi idan ɗanka a duniya bai amfane ka ba kar ka jira ranar alkiyama ba zai amfane ka ba domin salihai ne suke amfani a lahira waɗanda ba salihai ba annabi ba zai yi alfahari da su ba don haka mu tsaya mu gyara kayanmu gyara kayanka ba sauƙe mu raba ba ne Allah ta'ala yana cewa ya ku mummunai lalle daga cikin matayenku haka akwai daga cikin ƴaƴayenku maƙiyanku kuna da maƙiya cikin matayenku masu hana ku alheri masu hana ku zumunci kuna da maƙiya cikin matayenku masu hana ku abin kirci kuna da maƙiya cikin matayenku kuna tsoronsu ba za ku iya ya kamata ba, su hana tunaninku na namiji amfani, su hana zuciyarku ta namiji amfani, su hana kwarjininku na namiji tasiri, su hana jarumtarku ta namiji tasiri. Sun lalata ku sun lalata rayuwarku daga cikin matayenku akwai waɗannan, cikin ‘ya'yayenku akwai. Kuna da maƙiya a cikin ‘ya'yayenku, wanda suke ja muku fitina, suke ja muku musiba, kai suke neman kuma da bala'i. Allah ya ce to ku kiyaye su ku mai da hankali ba kai aure kana da mata ba kana da mata to ka mai da hankali ba kai ba kana da yaya to ka mai da hankali Allah ya ce akwai makiyanku to ka tsaya shi yasa aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa shi yasa aka baka tsayuwa dukkan suna karkashin ka ne mai kula da su idan ka mai da su masu kula da kai ka lalace fa'adharuhum haka Allah ya ce ku kiyaye su ku bi a hankali sannan Allah ta'ala ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da ƴaƴayenku ku sani cewa fitina ce jarabawa ce suna iya kai ku aljanna suna iya kai ku wuta wallahu indahu ajrun azim lada mai girma yana wajen Allah Allah ka mana arzikin lada mai girma ka sanya mu cikin bayinka na kwarai ka yafe mana zunubanmu ka sanya mu cikin tubabbu a wajenka Allah muna roƙonka albarkaka alfarmarka Allah ka ba mu aminci da zama lafiya ala wa sallu wa sallimu ala habibi mustafa muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعلم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله